رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا ولا تزيد الظالمين إلا خسارا
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammadu dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a wannan lokaci mai albarka yau dai muna yinin juma'a haji babban rana wanda ya daidai da 26 ga watan rabiul awwal watan uku a musulunci shekaran hijira yau 1447 19 ga watan tara na shekarar miladiya 2025 idan ba su bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da wanda suke kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani muna cikin sura mai namba ta 20 idan ka ɗauko ƙirgen surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta ita ce suratu taha karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 7 a ƙarshen aya mai namba ta 6 mun karanta aya mai namba ta 6 a makon da ya gabata lokaci ya cin mana yau za mu tashi aya mai namba ta bakwai a wannan sura insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na biyu a cikin suratu taha alaran ma faɗin Allah ta'ala da yake cewa in ta jihar bil qawli wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allah ya ci gaba da cewa wa in tajhar bil qawli har in ka bayyana daga cikin maganganunka aljaharu shi ne koma bayan ɓoyewa aljaharu diddu sirri kenan asiru shi ne kishiyan aljaharu aljaharu bayyanawa asiru kuma ɓoyewa an gane ko shi ne wannan allah ta'ala ke cewa wa in ta jihar bilkawul ai fi zikiri audu'a idan ka bayyana addu'anka ko ka bayyana ambaton Allahnka na ce addu'a na ce ambaton Allah akwai du'a a matsala akwai du'a a ibada akwai ambaton Allah da za ka yi wanda ba roƙonsa ko ba kake ba kana girmama shi ne kana yin irin abin da shari'a ta baka umarni na yawan ambaton Allah kamar kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ambaton Allah ne amma ba abin da kake roƙa amma idan kake cewa astaghfirullah astaghfirullah ambatan Allah ne ambatan Allah ne amma kana roƙon wani abu abinda kake roƙa shine Allah ya magafa an bayyanta shine yace nan azzikir kamar ambaton Allah wanda ba kuma kake roƙa ba addu'a kuma ambatan Allah da kake roƙon wani abu to duk ɗayan biyun da kai to Allah ta'ala ya alamu sirra ya san abin da yake ɓoye ma ba a bayyana shi ba sannan wa akfa mina sirri Allah kuma ya san abin da ya fi siru maɓoyuwa shi siru aka ce shi ne munaja bai na isnayin faksa shi ne gani ko tattaunawa tsakanin mutum biyu zuwa sama da mutum biyu shi ne siru har ma malamai suke cewa a idan har siru ya wuce kai da mutum ɗaya to ya zama ba siru ba kenan ana fahimta siru shi ne ya koma gefe ka jawo wani ka faɗa masa wata daga cikin wannan wani surun kaka ko wata bukatar ka wanda in ba wannan da ka faɗa ba ba wanda ya sani sannan aka fami na sirri shine abin da zuciya ta boye wanda daga kai sai Allah ka ba wanda ya sani to duk biyun ba wani bakwagun Allah ya san su ya san kuma abin da dan adam ya boye a zuciyarsa yasa Allah ta'ala a cikin suratul mujadala yake cewa alam tara anna Allah ya'lam تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض hmm.
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم hmm.
ولا خمسة إلا هو سادسهم hmm.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنتم
aina makana أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة hmm.
إن الله بكل شيء عليم Allah ta'ala ke cewa alam tara shin ba gani ba ko baka sani ba annallahi ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard cewa Allah iya da cikakken ilimin abin da ke cikin samai da kasai ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu masu ganawa ba su kasance su uku ba face Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhu haka nan ba su zamto su biyar ba face Allah ne na shidansu wala adna min zalika ai wala adna wala adna min thalatha kenan idan sun yi kasa da uku ma Allah iya tare da su wala aksara ai aksara min thadisa in ma sun fi shidan duk illa huwa ma'ahum aina ma kan bace Allah iya tare da su duk inda suka kanci sun mai nabi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah ya ba su labarin abin da suka yi gani akan sa ranar alkiyama domin inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai ilimi ne game da komai Allah iya tare illa huwa ma'ahu ay ma'ahum bi ilmihi Allah iya tare da su da iliminsa ba inda zaka je ka boye wa Allah shine Allah ke cewa wa in tajhar bil qawli in ka bayyana maganganunka na ambaton Allah ko na addu'a to fa innahu ya'lamu sirra wa akfa shi Allah ta'ala ya san abin da aka boye wanda kuka gana da kai da waninka sannan kuma Allah ya san abin da yake maka koma bayan sirru abinda zuciyarka ta kudire daga kai sai ita wa ma akfa ay wa ma asar bi wa ma asar bi nafsihi kamar yadda imam al-hasan al-basri ya fada akfa shine ma asar bi nafsi abinda mutun ya boye da karan kansa ba wanda ya fadawa tajhar bil qawli ay tu'linu bihi abinda ka bayyana na maganganunka an fahimta asarra ar-rajulu iz- ila ghairihi idan mutum ya tattauna da wani za a ce wane ya yi suru da wane wane sun koma gefe da wane sun tattauna ya sa malamai suke cewa malaman shari'a idan kuna zaune wani ya zo ya ce wane zo mana bai ƙaraso cikinku ba ya kira ka gefe to an ce duk abin da ya faɗa ma ko ya ce suru ne ko bai faɗa ba suru ne an fahimci wannan in dai kana cikin jama'a ya ce wane zo mana iya tsaye a gefe ya zo ku tattauna to wannan abin da kuka tattauna da hisiru ne bai halatta ka faɗa ma kowa ba har sai dai shi ne baka izini inda ba suru bane to cikin jama'a zai zo ya faɗa abin da yake so ana fahimtar wannan wannan ƙa'ida ce ta malaman shari'a saboda ka mu san abin da yake na amana ne maganganun da ke gudana tsakanin mu sannan ko mu san abin da wai amana ba ta tike game da kuɗi ba ko dukiyar al'umma a hatta maganganu ma ne da gobe akwai amana duk wanda ya ja ka ko ya kira ka a waya ya faɗa ma wani surunsa to haramun ne ka faɗa ma wani matuƙar ba da izininsa ba idan ka faɗa ma wani to ka ci amana in bai yafe ma ba sai an ma binciken cin amana a gobe alkiyama ana fahimtar wannan saboda haka amana tana da faɗi har magana ma ta shiga da tattaunawa yau da gobe fa innahu ya'lamu sirra wa akfa Allah ya san abin da aka gana tsakanin wani da wani sannan kuma Allah ya san abin da dan adam ya boye a zuciyarsa na'am daga nan ba الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah ya ce Allahu buwaye gagar misali kenan shine Allahu shine ismul jalala wanda kowane suna iya zama siffa ne ga Allahu din domin Allahu shine sunan Allah mafi girma ana fahimta idan ka ɗauko duk waɗanda suka ragu cikin abin da ya tabbata na a tisa wa tis'un din nan sunayen Allah ɗari ba ɗaya duk wanda ka ɗauko to zai zama siffa ga Allah ne idan ka ce man huwar rahman Allah man huwar rahim Allah man huwal quddusu Allah man huwal azizu an fahimta man huwar rahmanu duk za su iya zama siffa ga Allah ana gane wannan shine shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shi kadai ya cancanci a bauta masa yasa duk wanda ya bauta wani ba Allah ba to ya hada Allah da wani ya dau haƙƙin Allah ya bama wani a mu'azu da jabal Allah ya kare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'azu ka san haƙƙin bayi akan Allah kuma ka san haƙƙin Allah akan bayi sai mu'azu ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aikin Allah su ne mafiya sani wanda kuma da abin sahabbai ne ko sun san abu idan manzon Allah ya tambaye su ba sa cewa mun sani eh sai Allah da manzo su ne mafiya sani ana fahimta sai ce haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa kasa mai tarayya haƙƙin Allah ne akan kowane bawa kar kai shirka idan kai shirka to ka shiga cikin haƙƙin Allah da ya dora maka sannan haƙƙin bayi akan Allah kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa shine Allah ba zai azabtar da mutumin da ya mutu baya shirka duk mutumin a zunubansa ba shirka to ba zai dawo ma'autar jahannama an fahimci wannan to kaga shi yin bauta tsantsa wa Allah shi kadai haƙƙi ne nasa akan mu a matsayin mu na halittarsa bayinsa to ya ce bai da hada shi da kowa a wajen bauta ba shi yasa ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah la ilaha ba wani abin bauta da cancanta illa huwa sai shi allan nan dai shi ne kuma bautan nan komin kankantarta komin girmanta kuma bautan nan malaman shari'a sun ce shi ne a kullama yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina an fahimta shine dukkan wani abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi min al-aqwali wani abin da Allah yake so magana ce abin da Allah yake so yadda da shi magana ce kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga min al-aqwali ke Allah iya son wannan kalmomin ya sama wani hadisi manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila ar-rahmani sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim Allah iya son su an fahimta kuma ya yarda mu furta su kaga sun zama ibada ke yanzu idan ka zauna ka dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to ibada kake domin kana abinda Allah yake su kuma ya yarda kai ana fahimta shine alqaulu min alaqwali kenan ko karanta alqur'ani Allah yana son mu karanta alqur'ani kuma ya yarda karatun alqur'ani ya zama ibada Allah yana so mu yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama kuma ya yarda mu yi saboda ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ibada ne Allah iya san alkalimatu tayyiba duk inda wata magana take mai kyau mai tsarki Allah yana so ka furta ta yasa ma wani hadisi ke cewa alkalimatu tayyiba sadaqa dukkan wata kalma mai kyau ta sulhu ce ta nasiha ce ta nusarwa ce ma'aikin Allah ce sadaka ce ka gashe kalma mai kyau furta ta ibada ne domin Allah yana so kuma ya yarda da ita yasa shine min al-aqwali in ka dau wannan ka dora a mizanin duk abin da ya cancanci wannan to ya zama ibada wa Allah al-aqwali kenan wal af'al ayyuka kamar sallah sallah aiki ne wanda ya hada magana kuma da motsa gabbai ka zauna ka yi sallah ibada kake domin Allah ya yadda mu motsa gabanmu wajen sallah yana so kuma ya amince mu ibada ce kamar sa'ayi baina safa wal marwa ko dawafi motsa jiki ne wani gumma sassarfa ake da gudu gudu haka Allah yake so kuma ibada ce ana fahimta dukkan gangar jiki da zai motsa a gunda Allah yake so kuma ya yarda ayi wannan motsa jiki ya zama ibada ana fahimtar wannan shine kullama yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahira abinda ake a bayyane kamar faɗin subhanallah walhamdulillah ko karanta alqur'ani wal batina ko abin da ake a boye ka zauna ka dinga ambaton Allah a cikin zuciyarka ko kana tuna girman sa kana tuna fadin rahamarsa kana tuna girman azabarsa ga wanda suka saba masa shi ma wannan ibada ne din tunda at-tafakkur fi khalqis samawati wal ardi ma ibada ne ka zauna ka dinga tunani yanda Allah ya tsara sammai ya gina su ka dinga tunani yadda Allah ya shimfida ƙasai ka dinga tunani yadda Allah ya halicci mala'iku ka dinga tunani yadda Allah ya shirya wuta domin masu saba masa ka dinga tunani yadda Allah ya girka aljanna domin masu masa ɗa'a shi kansa wannan tunanin ibada ne an fahimta wai tafakkaru na fiye kaɗe samawati wal ard saboda ka wannan shine ibada saboda ka duk abin da zaka yi inda ya cika wannan sharɗin ya zama ibada an fahimci wannan biyayya ga mahaifi ibada ne Allah iya so kuma ya dadimu tarbiyar yara ibada ne neman abinci ta hanyar da ya halatta ibada ne kai ta gumi ka sauke ka dora in dai neman abinci kake ta hanyar da ya halatta ibada kake domin Allah yana so kuma ya yarda da wannan makotaka kaiwa makocinka gudunmawa ibada ne domin shari'a ta nuna mana girman haƙƙin makotaka kyautatawa makoci ibada ne an bayyana wannan yasa ibada tana da faɗi amma kana samun lada idan ka mai da ita ibada ne amma idan ka mai da ita al'ada ko ka batta al'adanci to ba ibada kake yi ba yasa misali ka zo ka yi yadda duk yadda ake yin alwala ka wanke baki ka kuskure ka tofar ka shaƙi ruwa ka wanke hancin ka wanke fiska da hannu da ƙafa da kai da waye amma aniyarka ka yi domin ka sanyaya jikinka to ba za a baka ladan alwala ba an fahimta me bambanta alwala mai lada da alwala marar lada niyya a zuciya an fahimci wannan ina wanke fiskata da niyyar ibadar alwala ina wanke hannayena da niyyar ibadan alwala sai Allah ya ballada amma in kana wanke da niyyar ka wanke kura ko ka wanke ka ji dadi a jikinka ko ka ji sanyi to wani iyaka abin da zaka yi kenan baka da wani lada akan yasa dukkan aiki ya ƴan uwa ya zama innamal a'malu binniyat kaga wannan hadisin malamai suke ce iya daukan 1 over 3 na addini duk wani abu da zaka yi ka sa ran samun lada a gun Allah to sai niyya ta kyautata ba idan niyya ba ta kyautata ba baka da lada a gun Allah wa innamal likulli imrin ma duk dan adam akwai abin da ya niyyata wajen gabatar da aikinsa wanda zai yi aiki aiki lada a zahiri amma a zuciyarsa ya yi da wata murfa Allah ba zai bace ladar an fahimta misalin da za ku fi ganewa akwai ayyuka guda biyu wanda irinsu ɗaya a zahiri amma wanda suka aikata ɗaya zai samu lada ɗaya zai samu zunubi yanzu misali a samu mutane guda biyu su je su ɗau bashi a gun wani mawadaci ya ba su bashi ɗaya ya karɓi wannan bashi da niyyar ya biya mai bashi nan idan Allah ya hore masa ɗaya kuma ya karɓi bashin da niyyar ba zai biya ba a ransa ya ɓoye wannan rashin biyan a ransa bai bayyana ba shi wannan da ya karɓi bashin da niyyar ya biya iya ta ƙoƙarin nema ya biya ko da zai yi wata yi wata biyu wata uku duk wanda ya kawo wannan kuɗin ya biya daga bashi kuɗin zuwa ran da ya biya ibada yake domin Allah ya yarda a yi bashi a biya amma wanda ya ɗau bashin nan ba da niyyar biya ba da zai shekara ɗari a duniya bai biya bashin ba zunubi yake ɗauka an fahimci wannan shi kuma wancan ko da zai shekara bai biya ba in dai da niyyar zai biya ne ibada yake misali na biyu ana aure na ƙadan da ajalan ko naƙadan shi ne a zo da kuɗin ko a sadakin gashi nan kowa iya gani ajal kuma shi ne a ɗaura aure a ambaci sadakin amma ba a zo da shi ba a ce an ɗaura aure bisa sadakin naira dubu ɗari biyu amma ba a zo da su ba sai rana kaza da wata kaza ya halatta ɗaura aure ko sadakin ta kujeran maka amma sai lokacin aikin hajji ya yi an fahimta ko sadakin ta gona ce saboda tana jeji a je a gano duk ya halatta yi sadaki da wannan an fahimci wannan da kyau saboda haka idan aka ɗaura aure ajal shi wannan an ɗaura masa aure da niyyar zai ba da sadakin nan da sati guda misali kuma amma ajal ɗin a sani ba za a tafi a tashi a ce zai kawo nan da sati ko nan da wata ba sai an yi rubutu rana da wata da lokaci haka ƙa'idar ajalin sadaki take waliyin a wakilin ango ya zo ya ce a ɗaura aure amma sadakin sai ran kaza sai ƙarshen wata to ƙarshen wata ya wuce ranar 30 ga wata ko ran 29 ko 28 sai ka faɗa ranar kaza ne da ƙarfe nawa da ƙarfe kaza a rubuta haka ake yi ajal ɗin sadaki ba a yadda da magana ba lokaci ba bagu to idan an yi wannan duk zaman da za ku yi da iyalinka a zaman lada kuke zaman suna kuke amma wanda aka ɗaura masa aure ajal amma niyyar a zuciyarsa ba zai ba da sadakin ba zai dinga jan lokaci iya taɓata musu lokaci a niyyarsa ya yi niyyar ba zai bayar ba to ko da za su haifi yaya ɗari zunubin zina ake rubuta masa abin jan da ke ko ya sa niyya tana da muhimmanci a cikin aiki mai kyautata niyyar mu ya yan uwa da aikin da ba niyya mai kyau ba a samu lada a kansa Allah shine la ilaha illa huwa shi kadai ya cancanci a bauta masa lahul asma'ul husna Allah ta'ala ya mallaki sunaye guda 99 ko kuma iya da sunaye mafiya kyau husna ba ba ba ba ba siga ba mu'annas ba mu'annas na al-hasan bane akwai al-husna mu'annas na al-hasan akwai al-husna kuma bi sigatu tafdhil wannan husna ne sigatu tafdhil ne sunayen Allah mafiya kyau ba mai kyau ba a'a mafiya kyau shi ne lahu al'asma al'husna Allah da iya da sunaye mafiya kyau shi ne da malai ke cewa a tis'a wa tis'un alwarin bihal hadith wannan sunaye nasa guda 99 wanda suka tabbata cikin hadisi walhusna mu'annas na alhassan amma walhusna kuma iya zuwa sigatul tafudil an fahimci wannan mannan tsawaita a fikihu kuma ba fikihu ya karantarwa malam je
وهل أتاك حديث موسى Mm.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا Mm.
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها na'am لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى to za mu ga kissa mafi girma a surar gadangadan ta nan ita ce kissar annabi musa alaihi salam da kuma fir'auna an fahimta sai allah ta'ala yake cewa hal ataka hadisu musa shin ya zo makada ataka khabar musa ma'a fir'au ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ya zai ke maka ka samu labari irin abin da ya faru tsakanin annabi musa da fir'au tambaya ce istifhamu taqrir ne hal ataka e kad kad ataka kenan tabbas ya zo ma domin Allah ya karanta masa kissa an fahimta an tambaye shi ne amma tambaya ta tabbatarwa labarin Musa alaihi salam da Fir'auna ya zo ma eh labarin Musa da Fir'auna ya zo ma domin amma wahayinsa cikin alqur'ani izra'ana ran yayin da annabi Musa alaihi salam ya ga hasken wata wuta shi kasan Qur'ani idan ya baka kissa wai ba wai dole sai ya kosar da kai da kishirwar labari ba gurabe da yake da fadakarwa ko guraben da Qur'anin yake so ka ba da kulawa sosai wani lokacin sai ya tsamo guraben sai baka labarinsu amma kaga kafin annabi Musa ya ga wannan hasken wuta ai akwai magana a baya ba a gari ba ne a daji ne ya aka yi samu kansa a daji farko ya yi gudun hijira daga misir ya tafi madiyan lokacin da ya kisan kai na kuskure an fahimta da suratun naml duk ta zo mana da wannan labarin da ya kisan kai na kuskure sai ya fita daga misra ya tafi gudun hijira madiyan da ya je madiyan sai allah ta'ala ya kai shi gindin wata rijiya da ake ce mata madiyan din an ce ismu bi'irin sunan wata rijiya ne da ya je iyahu zaune iyahu ta sai ga wa'ansu 'yan mata guda biyu da dabbobinsu amma ba su iya jawo musu ruwa su ba su ana fahimta annabi musa alaihi salam sai jawo musu ruwa ya ba su domin a an ce rijiyar da ya jawo ruwan an ce sai sama da mutane 40 sun hannu suke jawo ruwa a rijiyar amma shi kadai ya jawo ruwan ya bayar domin karfin annabta da ya shayar da wannan dabobin sai ke tambaye su me ya sha'aninku ya kuke zauna nan suke cewa su ba su iya zuwa su yi kokowa da maza wajen shayar da dabbobi kuma babansu tsoho ne iya gida kuma ba shi da wani yaya sai mu ba shi da yaya maza dole mu za mu fito da haka daka idan maza sun sha sun dan rage abin da suka rage na ruwa sai mu koro dabbobi mu su sha annabi musa da ya ji wannan sai tashi shayar da su ruwa sannan kuma suka yi tafiyar su sai kuma gefe ya zauna har ma yi wata addu'a a gun rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya allah ina da bukata na wani alkhairi a gunka Allah mabukaci ne ne domin ya taho tun daga misra har madina ba abinci ba ruwan sha ga tafiya ta tsoro domin iya tana ana bin sa bai za a kama shi to daga nan yana zaune da wannan yan mata guda biyu suka je suka sanar da mahaifinsu ga abin da ya faru da su ga wani bawan Allah ya shayar musu da ruwa amma bai tambaye su ina ne gidansu ba bai tambaye su nawa za a biya shi ba daga jin haka sai shi mahaifin ya gane mutumin kirki ne sai ce ɗaya ki je ki taho da shi ki ce ya zo ina kiransa da ta zo ta same shi ta ce baba ya so ya ce ka zo sai ce a ki je ki faɗa masa mu annabawa ba ma yin aiki don a biya mu don abin da muka yi mu don Allah muke Allah ne ke biya mu la as'alukum alaihi ajr la as'alukum alaihi mala an gane ko da addu'an annabi haka yake ba na tambayar kula da a'a in ajri illa Allah in ajiri illa Allah ladhi fatarani to haka suke ba ba ma tambiyar ko ni sakamako Allah zai biya mu da ta koma ta fada wa mahaifin sai ƙara turo ta da cewa ki zo da ki ce na ce yazo akwai tambayoyin da zan masa wa ansu malamai sun ce annabi sha'ibu ne kamar yadda imam al-bagawi shi ma a littafin sa ihya uturas ya tafi cewa annabi sha'ibu ne amma malamai sun ce gaskiya ba annabi sha'ibu bane domin tarihi ya nuna cewa tsakanin annabi sha'aibu da annabi musa akwai tazarin shekaru da yawa ya sa wa'ansu malamin suke cewa sheku madiyan wani dattijan arziki a garin madina amma da yawa sun tafi kan cewa annabi sha'aibu ne amma binciken ilimi ya nuna cewa annabi musa da annabi sha'aibu ba su yi zamani a lokaci ɗaya an fahimci wannan amma a tashi mai tafsirin ya uturas imam al-bago ya tafi cewa annabi sha'aibu alaihi salam to daga nan da ta dawo ta ce babale ya ce ka zo akwai tambayoyin da zai ma shi ne suka tafi da suka zo sai ke tambayarsa ya ya ka yi zo wannan garin daga ina daga ina sai ce wallahi daga misira yake fir'auna ne ya tura a kamo shi a kai shi sai ce la ta khafna jawta min alqawmi zalimin kar ka ji tsoro in dai makircin fir'auna ne to ka kubuta daga shi nan ba zai zo ya kama ka kwantar da hankalinka kai zaman ka an bayyana iyajin haka ya samu masauki sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu sai ta ce baba ka ɗauke shi aiki mana
إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء جاءه وقص فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين duk wannan na fassara su قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استأجرت القوي العميد na so na yi samarin kisar amma aran ma ya ce yami gaba daya an gane ku na so na har mu zo gunda aka ce izra anaran din nake so an fahimta to daga nan shi annabi Musa iya zaune a wannan gu sai ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce ya abatis ta ajiru baba to a ɗauke shi aiki mana an fahimta baba tun da baƙo ne kuma ya zo gudun hijira ba inda ya sani baba kawai ka ɗauke shi ya zama ma'aikacin ka kawai ka na biyansa domin inna khaira man ta'ajarta alqawiyul amin cewa mafi alkhairin wanda za a ɗauka aiki ya cika wata siffofi guda biyu shine alqawi ya zama to iya da ƙarfi ba rago bane al'amin ya zamta kuma iya da aminci amintaccen mutum sai malamai suke cewa ta ina daga haduwa lokaci daya har za ta dinga ba da labari kan annabi musa alaihi salam ina ta san shi ta san mai karfi ne ta san mai amana ne sai malamai suke cewa shayar da su ruwan da yi na dabbobinsu a nan ta gane mai karfi ne sannan amanarsa ta bayyana gare ta a lokacin da babanta ya tura ya zo an fahimci wannan an ce sun taho da shi budurwa ce ta isa aure shi kuma saurayi ne a lokacin ya kai shekarun balaga iya gaba tana gaba iya binta domin shi bai san ko ina ba to sai shedan ya zo yake neman kawo iska ta dinga ɗage mata zaninta domin ƙaurinta ya bayyana gare shi da ya ga wannan sai ya ce ta dawo bayansa an bayyanta ta dawo baya da ta dawo baya sai ce ki dau duwatsu ko yan tsakoyi haka idan mun zo kwana sai ki jefa tsakuwa kwanar dama idan naga tsakuwa ta yi dama to dama zan yi idan naga kuma tsakuwa ta yi hagu to shikenan hagu zan yi idan naga kin jefa guda biyu to na san wanwaye za a yi kenan an gane ko to da haka aka ce suka je har gidansu anan aka ta gane mai amana ne ba irin matasan yanzu 'yan jami'a ba ku daga an ce ga wata yarinya nan ta zo yar unguwarku a dinga tafiya kafaɗa da kafaɗa da ita ana hira ana waye ana waye amma shi annabin Allah da yake tun farko har ƙarshe ba samun wani matsala na tarbiyya ko gurɓatar tarbiyya to sai Allah ta'ala ya sa musu kariya daga dukkan shirin shaɗan to daga nan ta gane cewa annabi Musa mai amana ne ana haka tana gama ba da wannan labari sai babanta ya ce to ni na yi nufin zan auren ma da ɗaya daga cikinsu
haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani ala an ta'jurani thamaniya hijaji فإن أتممت عشرا فمن عندك نعم وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين To, da aka yi haka sai mahaifin ya ce, Inni uridu an unki haka, ihi dabna ta yi hatayi, amma ala an ta'ajira ni samaniya hijajin, cewa ni na yi nufin zan aura maɗi daga cikinsu. an fahimta amma sadakin shi ne mijin gada kai za ka yi kiwo na shekara takwas samaniya hijajin hine samaniya sanawat kenan za ka yi shekara takwas kana kiwo shi ne sadaki amma fa in atmamta ashirin fa min indik in ka cika shekara goma ta wannan zaɓin ka ne ban takura maka ba an fahimta to malamai suka ce ta yaya domin ita ƙa'idar musulunci idan za a ɗaurawa budurwa aure ta an tambaye ta kina son sa ko a tura ta gidan gwaggwanta ko ummanta ko matar kawunta ko ma wata dai a tambaye ta yaya wannan da za a ɗaura miki a wadda shi kina so to idan ta bada amsa eh tana son sa shikenan zai ɗaura mata aure domin an samu kwanciyar hankali tana kauna shi to an ce shi wannan dattijo bai tura a tambayi yar ba amma ya ce zai aura masa aure da ɗaya daga cikinsu sai malamai suka ce ta ina ya gane in ya ɗaura auren ba za a samu matsala ba tana ƙaunarsa sai suka ce ai a labarin da take ba wa mahaifin a nan mahaifin ya gane akwai ƙauna a ciki an gane da ke ku da ganin mutum ya zo bakunta ya zo gidanku mu ɗauka irin hausar da aka fi ganewa a matsayin almajiri ko kasan ba wanda aka rina kama almajiri yanzu ba wallahi tallahi ma wai har ma mamaki wai har zagi ake da wannan kamar banza almajiri sosai ku ana yin wannan wai ana ganin kama an wulakanta ka ne wai amma amma wanda cin mutunci da kashi kuma ba a san karmar almajirin ba kalma ce ta almuhajir ba ta irin mutanen da duniya ba ta ga irinsu ba domin darajarsu da ƙimarsu amma yanzu kalmar ta kai wai har ma aibata mutum ake da ita to misali mutum ya je gidansu a matsayin almajiri kamar yadda mutane da yawa suka ɗauka amma kuma har a ce za a aura masa aure da yar gidan na yawa a aura masa aure da yar gidan yar gidan masu kuɗi ba ko dan gudun hijira ba wanda ya sani sai ake ce a bayananta take cewa in inna inna khayra man yasta'jirta ko kuma ya abati sta'jir tun daga nan baba a dauke shi aiki mana ya zauna a gidan nan mana inda ba son ba kaunar ba za ta yi da ya zauna a gidansu ba an fahimta sannan abu na biyu khaira man ista'jarta babu mafi alkhairin dan kodago da zaka dauka kaga sai ta faɗi magana ta girmamawa da kauna khair tace domin akwai alkhairi a cikin khair duk dan kodagon da zaka dauka mafi alkhairi wanda ya hada wannan sufar guda biyu alqawiyyu alamin mai karfi kuma amintacce to wannan statement din nata sai na mahaifin ya gane akwai soyayya a ciki ta shiga ya ce kawai zai aura mata shi an fahimta ya sa a ka'ida idan har an tura mace an ce aje a tambaye ta tana son wani za a aura mata aure idan ta yi hawaye har hawaye zama daga idanta wa'ansu za su ɗauka kai tsaye kawai ba ta so tunda har kuka ta yi to malaman sun ce hawaye kala biyu ne idan an taba hawayen an ji da dumi da zafi to ba ta so idan an taba hawayen an ji sanyi karai tana so yau dai fiqihu muke ku yi hakuri aya ce ta zo da haka dole an gane ko idan hawayen aka ji da sanyi a idan ta aka taba aka ji ba dumi hawayen to tana so ko ya aura aura mata za ta zauna to da aka yi aka an daura masa aure da ita dan Abbasu yake cewa shekara goma ko Annabi Musa yi a gaban shi wannan dattijo iya kiwo a matsayin sadaki to an daura auren sun taho da aka daura auren ya dan kwan biyu sai ya buƙaci ya je ya ga gida ya ga mahaifiyarsa da ƴar uwarsa domin iya da mahaifiya da ƴar uwa aka yi taho ya bar su shine na maliki cewa wazalika anna Musa a anna Musa ista'azana shu'aiban annabi Musa sai ne mu izini akwai mai gidansa kuma sirikinsa annabi shu'aibu kamar yadda imamul bagawi ya faɗa a tafsirinsa ana fahimta firrujiu min madiyan ila misr cewa ya bukaci kuma ya je gida tunda har ya zo gari yayi shekara goma har yayi aure ya samu karuwa to iya so a bashi izini zai je ga da mahaifiyarsa da yarwarsa li ziyaratu walidatihi wa ukhtihi domin ya ziyarci mahaifiyarsa da yarwarsa fa azina lahu shikenan sai wannan dattijo mai izini yace ba matsala tafi tunda yayi aure ai da matarsa zai tafi to sai aka shirya matar suka tafi tafiya irin ta da gaba ma suka fito wa kharaja bi ahlihi sai ya fito tare da iyalinsa kaga ashe mace ɗaya ma iyali ake cewa saboda kan kai aure yau gobe wani ya iyali a iyali lafiya kalau wallahi iyali lafiya kalau kai daidai ba matsala bane an fahimta mace ɗaya ma iyali ce an fahimta tunda zamu je gabe je li ahlihim kusu ya ce wa iyalinsa ku zauna ashe mace daraja ce duk girman kan baka da mata rabi ne kai an bayyanta haka manzon Allah ya ce rabi ne baka cika ba duk iliminka duk haddarka ina wannan hafizan suke matasa nan in dai baka da aure rabi ne kai an bayyanta a lokacin da kai aure sannan ka cika mutum guda kenan in ma an baka yi aure ba rabi ne duk tilawar ka sai dai kai tayi amma kai rabi ne gaji ko Allah sauka yawa sai yake cewa yace iyalansa suka fito wa kharaja bi ahlihi wa malihi suka fito da shi da iyalansa da ɗan guzurinsa na dukiya fakanan ayyamu shita amma a lokacin da suka taho a kwanakin sanyi ne ana sanyi sosai wa akaza gairu tariqin suna tafiya sai suka yi batan kai domin dare ma ya shiga duhu ya shiga suka yi batan kai a makafata muluku sham ko kuma ya bar hanyar da gangan domin tsoron wa'ansu masu mulki na ƙasar sham masu zalunci don sun ga bako suna zaluntarsa an gane ko to sun yi wannan ratsan sun bar hanya domin su ɓadda bamin waɗancan fa abasara naran min ba'i sai ga wuta daga nesa shine nan izra anaran din kenan an fahimta kun ga in ba dauko wannan labarin ba fasara ba za ta haɗu ba yau dole sai an biyo abin daga farko zuwa inda aka ce izra anara to anan ya ga wutar an biyo wannan tsarin daga nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan har suka fito daga iyalinsa har zai taho misira ya kaucewa sham domin kare bata cikin ta zalunce shi a wannan sakin hanya sai ya batan kai dare ya shiga ga sanyi ga duhun dare ga daji can kuma sai hango ta wuta a fahimta shine izra'a naran da ya ga wannan wuta fa qala li ahlihim kutu sai cewa iyalansa ku zauna ana kaga ita kadai ce ba kowa hiwa ba ta yi ba amma ta zama iyali yace da ita imkusu ku zauna ku ɗan jira ni a lokacin da ya je inda wutar take izra'ana ran faƙali li ahli mukusu inni ana sunara ni na hango wata wuta zan je inda wannan wutar take ku zauna anan ku ɗan jira ni ina imkusu inni ana sunara la'alli atikum min habi khabas akwai yiwar idan na je wajen wutar zan taho da wani ɗan garwaci da zan kame ki ji ɗumi ka san ita mace taran da aka aure ta kuma ka ga mata hidima daga nan har ka mutu an fahimta ya ce ki zauna domin akwai rauni a jikinki idan na je na ga wutan nan ba mamaki ɗan taho miki da garwashi wanda za ki ɗan ɗumama jikinki an gane ko shi ne la'alli atikun min habi kabas ai sha'ala sha'ala min ra'asin nar can irin garwashin wutan nan akwai yiwuwar inda dama an ɗauko na kamiki wani ki ɗan jiɗimi au ajidu ala nari huda ko kuma a'a idan naje gun wutar na samu a fahimtar da ni ina hanya take tunda kanmu ya juye min ya batan kai ko dai in samu wuta ki ji dimi ko kuma a'a na tambaya a gwada mana ina hanya da zamu tafi take an fahimta shine hudan hadiyan ya ni ala qai ina samu wanda zai nusar da ni zuwa ga hanya domin batan kan da nayi mu samu warwararsa wa kana aqbahum li zulmatil layl maliki ta sun kuskure wa hanya saboda duhun dare an fahimta warawa anna Allah ta'ala na da Musa to iya zuwa wannan gunda wuta take sai Allah ya kira shi an fahimci wannan shine Allah ta'ala yake ta falan ma'ata falamma ataha nudiya ya Musa inni ana ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها a lokacin da shi annabi Musa ya je gunda wannan wuta take din da wuta mu'annas ce lokacin da ya je gunda wutan nan take nudiya fi'il wa fa'il kenan ko al-fi'il alladhi lam yusamma fa'ilahu fi'ilin da ba ambaci me me aikata aikin ba nudiya sai aka kira shi an fahimta nude ya musa sai aka ce ya musa sai aka kira shi da sunansa sai malaman tafsiri suke cewa wakala lam yakun allazi ra'ahu musa an kira amma musa bai ga mai kira ba domin kira ne daga Allah ba kiran dan adam bane bal kana nuran li'anna musa habasahu narin li'annahu nurun rabbani a tsawajen musa da ya je gun wannan wuta ko sai ya ji kira yawa musa fa a ja basari'an da ya ji an kira yawa musa sai amsa da gaggawa la ya dari amma man da ahu bai san wa ya kira shi ba ƙala faƙala inni asma'u sautak wala ara makanak sai musa ke ce ni fa na ji sautin mai kira amma ban ga waye ba fa'aina anta mai kira na kana ina ne wa yake kira na naji sauti amma ban ga mai kiran ba ƙala an gane ko ana faukaka faukaka ma'aka wa hataka wa kalfaka cewa ni ina sama da kai ina ƙasa da kai ina ɓangaren ka na dama ina ɓangaren ka na hagu to daga nan sai fuskanci kiran na Allah ne ba dan adam ba an bayyance wannan da ya ce ina damanka ina hagunka ina samanka ina ƙasanka fa'alima zalika layan bagi illallah sai ya fahimci cewa ba wanda isa yi wannan sufur idan ba Allah ba fa'aika na bai sai ya samu nutsuwa domin ya san ubangijinsa ya kiraye shi shi yasa ɗan abbasu yake cewa da manzan Allah yake ba su labari cewa da aka ce nude ya musa shi annabi musa ya ce ba inda bai ji kiran a jikinsa ba hatta ƙofar gashinsa ya ji kiran ta sama da shi ta ƙasa da shi ta kunnansa ta hancinsa ta idonsa ta ko'ina sai dai ji wannan musan iya shiga cikin jikinsa domin lai suka misali shi ba kuwa sami ulbasi Allah ba abin da kake kwatanta shi da shi Allah mutakallim ne amma kalam din la yamassilhu bi kalami adam ba za a taba siffanta shi da maganar dan adam ba ana fahimta daga nan me Allah ya ce وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ko kuma da yace falamma ataha nure ya Musa inni ana rabbuka ko cewa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ni ne Allah ubangijinka haka Allah ya faɗa wa annabi Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ya Musa fakla an alai ka kwabe takalmanka karka matso nan da su an gane ko domin an ce su takalma an yi su ne da jajjildu himarin mayyit malamai sun ce takalmin annabi Musa lokacin da fatar jaki aka yi shi kuma jaki mamushi haka dan Mas'ud ya fada an gane ko wa huma ghairu matbuk kuma ba a je mai fatar ba aka yi shi fakila a wakila li bayani sharafihi ko kuma an yi haka ne domin shi annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya nuna masa matsayinsa da tsarkakar Allah da ba a kusantar Allah da wani abu wanda yake da nisa shine inni ana rubuka fakala ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa domin kana wani wadi kana wani gube tsarki mai cike da tsarki wanda Allah ta'ala ya kwarara albarkarsa a gun inni al muqaddas at tuwa tsarkakakken gun da yake cike da albarka daga nan mai Allah ya ce وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى mu je
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Allah ta'ala ke cewa annabi Musa wa anaktartuka hakika ni na zabe ka ai iktarnaka annabi Musa na zabe ka domin na zabe ka zan baka annabta an gane ko innistafaituka ala nas bi risalati wa ka wa bi kalami na zabe ka zan baka annabta kuma za mu yi magana da kai ba tare da wasitar mala'ika ba Allah ce na zabe ka fastami' lima yuha ka saurara jin ka yi nutsu kan abin da za a maka waye ya sa malamai suke cewa duk wanda yake so ya fahimci karatu sai ya nutsu duk wanda hankalinsa ya rabu biyu ana karatu ba abin da zai fahimta an gane ko ko a aji ko a gaban malami ko a ina ne in dai karatu ne sharaɗin fahimtarsa nutsuwa ka daina tunanin ko ina kai concentrating na tunaninka zuwa ga abin da yake fara ba fastami' lima yuha ka nutsu ka saurara ka ji abin da zan faɗa maka haka Allah ya faɗa wa annabi Musa alaihi salam fastami lima yuha ka saurara abin da zan ma wahayinsa sai ya ce inni ana Allah ni ne Allah can an ce inni ana rabbuka an gane ko sai ya ƙara dawowa a lokacin da annabi Musa ya ƙara sakankancewa sai ya ce kuma inni ana Allah ka kwantar da hankalinka ni ne Allah ba ba wani aljani ba ne zai kira ka ba wani ɗaro fa'ido ba ne zai kira ka a'a inni an Allahu iji Allah la haula wala quwwata illa billah Allah yana magana da annabi Musa bila wasila iya magana da annabi Musa babu tafinta Allah yana magana annabi Musa yana ji qa'idar inistafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka a cikin mutane zan baka annabta sannan kuma za mu yi magana da kai ya sake cewa musa kalimullah ko kalamullah daga nan bahaushe ya samo kalla duk inda ka ji kalla musa ne ka san bahaushe da ganda kalamullah ne ko kalimullah kalimullah zai fi dacewa amma kalla an gane ko to wanda yi magana da allah kenan bila wasita shi yasa a lokacin da abu ya kace miƙiya ma'ana neman ceton allah da hisabi idan an je an samu annabi Musa sai ya ce annabi Musa kai ne wanda ubangiji yayi magana da kai ba tare da wasu da ba saboda ka je ka roki Allah ayi hisabi kowa ya san matsayinsa sai ce wallahi ni ma tsoron Allah nake ban isan je gaban Allah ba domin Allah ya fishi fishin da bai taba yi ba yace inni ana Allahu la ilaha illa ana ba abin bauta da cancanta sai ni ai la ilaha ghairu ba wani abin da za a bauta ayi bautar ta dace da bautar idan ba ni ba yasa wannan bautar dai ana ƙara maimaita ta yayin domin bayan kalimatu shahada sai tauhidi sai ibada bayan kalimatu shahada sai ibada daga nan kuma sai mu'amala so daga wajibi ne musan ibada musan matsayinta musan girmanta ibada Allah kadai ake wa kuma a gunsa ake neman sakamako yace la ilaha illa ana fa'budni bayan ka tsere tauhidi ka san ni ne na cancanci bauta ba kowa sannan kuma ka bauta mini kai duk abun da ya shafi bauta dan ni bauta dan Allah ake ba a bauta dan wani yasa akwai hasara mafi girma ga wanda zai aikin ibada da ake dan Allah ya dan wani shi wani da kake da shi ma ba mamaki bai sani ba kuma Allah bai karba ba kai wahala banza kenan yasa ibada duk kankantarta duk girmanta dan Allah ake kuma wannan bayiwa fa sai ka nemi taimakon Allah a ciki ba hatta annabawa idan sun yi ibada suna binta da addu'a akan Allah ya karba Allah ya karba annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman lokacin da suke gina ka'aba da hir ɗansa annabi isma'il bayan sun kai wani matsayi na ginin ke suke cewa rabbana taqabbal minna Allah karɓa mana ya Allah karbi ya Allah muna roƙon karɓa. yasa akwai asar daga sayyidina ali radiyallahu an an ce idan yayi ibada kamar ta awa kaza ko kwana kaza an ce sai ya ɗau adadin wannan lokacin iya roƙon Allah ya karɓa wannan ibada domin ka'idar inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin domin Allah ba aikin kowa yake karba ba yasa ya ƴan uwa ikhlasi da yi dan Allah shine tushen cin nasara a rayuwar duniya da lahira karka damu da yawan kaza da dadewa ana kaza a ikhlasin ake bukata tance abu ai dan Allah ake bukata sai ce fa abudni ka bauta mini sannan wa aqimis salata ka tsaida sallah yasa nan malamai suke ci sallah ita ce a'zamul ibada a'zamul ibadat kaga daga cewa fa abudni annabi Musa ka je ka min bauta kamar Allah zai ce to ka fara da sallah ba domin ita ce a'zam min al ibadat sallah ita ce mafi girma daga cikin ayyukan ibada sai Allah ya fara ambatonta ka bauta min ka tsai da sallah yasa awwalu ma yuhasabu bihi al abdu yawm al qiyamah as salah farkon abin da ake bincikawa aikin bawa bayan ya mutu sallah ce idan sallah ta gyaru ta daidaitu kuma yayi kyau idan sallah ta baci kuma komai ya rushe as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din waman hadamaha faqad hadama ad-din kama qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu ita sallah ita ce fila ta addini idan ta tsaya to duk ayyuka sun tsaya idan fila ta rushe to duk ayyuka sun rushe so daga duk wanda baya sallah al-ahadu alladhi bayyana wa bainahum as-salah faman taraka hafa kadi kafa ita sallah ce ba wani kauli in dai baka sallah kai kafiri ne kawai ba wani malamin da ya ja in ja da wannan in zakka ce za a ce aje a mai wa'azi ba mamaki mayan kuɗi ne ba mamaki kaza kaza kaza Allah kuwa sai an bi ka Allah lame ka ma har ma an dan kwadaitar da kai idan azumi ne ba mamaki ulcer ce ta mai yawa iya da chronic ulcer da waye da waye shi ma sai an baka uzuri in haji ne ba maki shi ma mayan kuɗi ne ba zai iya cire miliyan takwas zai je aikin haji ba a yanzu ba zai iya ba a kuɗaitar da shi a yi kaza a yi kaza amma sallah in dai ba ka yi kuma kana da hankali ba wani uzuri da za a baka kafiri ne kawai ita ce kai kadai take da wannan matsayin a cikin arkanul islam faqimi salati li zikri ka tsayi da sallah domin tunawa da ni in ji Allah an fahimta kaga ashe a cikin sallah akwai tuna Allah tun daga Allahu Akbar tuna Allah ne ƙira'atul ƙura'an zikirullah tasbihun ruku' zikirillah tasbihun rafa alar ruku' zikirallah duk abin da ke cikin sallah ambaton Allah ne ka tsai da sallah domin ambatona ka tsai da sallah domin tunawa da ni domin an ce almusalli yunaji rabbahu shi mai sallah ganawa yake da ubangiji an fahimta saboda ka sallah ta hada wannan sallah ita ce ibadar da kana yi amma ganawa kake da ubangijinka ku duba hadisin Imam al-Bukhari da manzo Allah ke cewa qassa hadisin Abu Huraira qasamtu salah baini wa baina abdi Sufayl nan as-salah qira'atul Fatiha yake ne araba Allah ya ce na kasa biyu sallah tsakanina da bawana bangare ɗaya iya gabawa bangare ɗaya iya guna idza kana alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi haka kana faɗa Allah iya faɗa yasa malam usaimin Allah ya masa rama a littafin sai yake cewa kana nan doran ƙasa kana magana amma Allah iya fauka saba a samawati iya amsa ba duk lokacin da kake karanta fatiha a sallah to kana karanta wa Allah iya amsa ma har ka je gun iyaka na abudu iyaka na sa'id haza baina abdi wa li abdi ma sa'al an fahimci wannan to wannan shine matsayin sallah duk ibada ba aikin da ya kai sallah ko dawafi ko sa'ayi ko kwanan muzdalifa ko tsayuwan arfa duk ba su kai sallah ba domin sallah domin kaunarta da Allah yake yi farkon sharɗanta sallah cewa aka yi aje a yi sallah hamsin a dare da yini farkon saƙon sallah da Allah ya biyo annabi Muhammad aka yi ba shi ku je ku yi sallah sau hamsin ya dawo ya sama annabi Musa sai annabi Musa ke cewa ma za amara ka rabu ubangijinka da bai baka umarni sai ke cewa ya bani umarni mu je mu yi sallah sau hamsin ni da al'ummata sai ke cewa irji fas'al rabbika takfifa ka koma ka roki ubangiji ya dan sassauta ya dan sassauta domin ni na yi annabta kafin ka zo ina da working experience na zauna da mutane na san halinsu ka koma a rage haka annabi musa bi manzo Allah shawara dake mai saukin hali ne sallallahu alaihi wasallam sai ya koma muraja'at baina musa wa baina rabbih ya dawo gun annabi musa ya ce nawa ya ce a rage kaza ce koma dai a rage ana wannan muraja'at din har sai da sallah ta zama guda biyar in ya koma sai Allah ya ce to a rage kaza he dawo annabi Musa ya ce koma idan ya koma Allah ya ce a rage kaza har sai da sallah ta zama biyar daga biyar din ma sai annabi Musa ya ce koma sai annabi Musa ya ce wallahi kuma kunya nake ji yanzu ai aiki ji ma nan guwa ko in ma da dadi ai da kunya kunya nake ji ba zan iya koma ba sai malami suka ce da manzon Allah ya koma da sai Allah ya rage dan domin manzon Allah bai taba roƙon Allah Allah bai bashi ba an gane ko kakunce da ma ya koma to ya ƙi koma da biyar ɗin za ka yi kuma wata hikima ta Allah sai ya ce mu yi biyar ɗin kuma ladan hamsin ɗin za ba in mun yi biyar ɗin cikakkiya ladan hamsin ɗin za ba faƙimi salatu li zikiri za mu tsaya na insha Allah idan mun zo sati na gaba za mu tashi maganar kiyama ko akwai ɗaya daga cikin malaman wannan gari kuma ɗan uwa abokin da'awa mai kaunar mu Dr. Abubakar Pharmacy wanda ba sau ɗaya zo wannan gumbacin shekarun bayan ma ya zo akwai kaciya nesa ta kasuwanci da kula da jama'a da abubuwa dai amma tun kwanaki ke sanar da ni zai zo wannan majalisun ya ƙara kama da ziyara sau da ka yanzu haka muna tare da shi a karmuka allahu muna neman alfarma ka taso ka ɗan sanar da mu kalimatai ne haka wanda insha allah zai zama kitamu homisik malam iya cikin malamai masu da'awa wannan gari kuma iya cikin mutanen da allah ya musu baiwa wajen taimakon yin adam ya yi taimako ta ɓangaren jinya da warkar da al'umma kuma ya yi taimako ta ɓangaren taimakawa bayan Allah waɗanda Allah ya ƙaddara za su ci karo da taimakonsa alkhairansa ba za su ƙirgu ba mu muka sani domin laye mu ɗaya da shi na da'awa kuma kun san malamai da tawazi'u kun san malamai da ɓoye abu domin gudun kai shi ya shiga amma malam da a wani fage ne na dinga sanar da ku irin abin da malam yake yi to babu shakka a matsayinsa ko girmansa ya ƙara bayyana idanu amma fatan da muke abin da yake Allah ta'ala ya karba malam Allah ya ji kan mahaifa Allah ta'ala ya karawa rayuwa albarka Allah ya inganta zuriya kuma Allah ta'ala ya sa gama da rayuwa lafiya akarmallahu bismillah insha